بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin wanda yake shine sha shida ga watan zulqa'da ce a shekara ta 1436 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine 31 ga watan takwas a shekara ta 2015 na lissafin miladiya za mu tashi yau a darasinmu na 44 a littafin تجريد التوحيد المفيد نمالا أحمد بن علي المقريزي رحمه الله za mu tashi yau a sabuwar magana ko da ke da ci gaba ne na magana da ta gabata cikin matsalar da malami ke tattauna mana a cikinta akan hikimar ibada don me ake yin ibada da yadda bangarorin musulmi da ƙungiyoyinsu suka karkasu wajen hangen hakan ya kawo mana ra'ayoyi guda biyu ra'ayin 'yan jabariya da ra'ayin 'yan ƙadariya za mu tashi yau a ra'ayi na uku shine ra'ayin masu falsafa ishiraƙiya da sufaye shi ne abin da zai kawo mana yau insha Allah ra'ayi na ƙarshe kuma shine ra'ayin daidai za mu zo mu ji bi idinin ta'ala الصنف الثالث هو بسم الله قرنتم بسم الله هدى فقرة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لخير العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس قواها وخروج قواها من من قوى النفس السبعية والبدنية السبع السبعية السبعية والبهيمية نعم
ولو أبطلت العبادة لالتهقت بنفوس السباع والبهي والبهائم فالعبادة تخرجها تخرجها تخرجها إلى مشاعرة إلى مشا- إلى مشابهة.
العقول العقول نعم العقول العقول فتصير فتصير قابلة فتصير قابلة لل- لل- لانتقاش لانتقاش الصور
لانتقاش لانتقاش صور المعارف فيه المعارف فيها نعم طيب آه inda muka tsaya makon da ya gabata ko wata jumla da nace mana mu dauke ta kamar ka'ida ko inda yake cewa duk wata kungiya daga cikin kungiyoyin karkacewa da suka karkace waɗanda ba akan daidai suke ba wadda suka bar wani nau'i na gaskiya to zaka ga cewa sakamakon barin gaskiyan nan sun aikata wani nau'i na barna ai mun mun karanta wannan ka'ida ko a kansa muka tsaya yace bal anwa'an kai ba ma nau'i ɗaya na barna ba a'a nau'o'i daban-daban da yawa na barna don haka fahadallahu ahlus sunnati sai Allah ya shiryar da ahlus sunna limakhtalafu fihi min alhaqqi bi idnihi zuwa ga abinda mutanen suka sabani a cikin sa Allah ya shiryar da ahlus sunna zuwa ga gaskiya a waɗannan ra'ayoyi din to Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ra'ayi na uku mun dai rike insha Allah ra'ayi guda biyun da suka gabata yan jabariya da suka ce ba hikima gaba daya a yin ibada kamar da aikin Allah ba hikima kawai Allah yana yi ne gurgudan ganin dama in ya ga dama an kai abin kirkin ma zai iya azabtar da kai na biyu yan kadariya wanda suka ce Allah yana saka mana ne akan ayyukan mu keke da keke kawai ba zancen wata hikima ba abin nan nasa komai nasa da hikima amma hikimar tana koma zuwa ga bawa ba a ai- ba a sifar Allah ba wannan shi ma mun fahimce shi to ra'ayi na uku yana buƙatar masu littafi musamman a kula sosai a mai da hankali wannan ra'ayin yana magana akan masu falsafa da idan haka kalmomin da ya amfani da su ma suna buƙatar a kula sosai wajen yadda ma'anarsu take kuma a sa ɗan biro fensil ana sa ma'anar da la'alla za ta zama da ɗan rikici a ciki ya ce allazina za'amu nau'i na uku ko sunfi na uku ko jama'a ta uku ko ƙungiya ta uku ko ra'ayi na uku su ne allazina za'amu waɗanda suka riya suke cewa ma'ana wadda aƙidar su ita ce anna fa'idatal ibadati cewa fa'idar yin ibada shine riyadatun nufusi kawai motsa jiki ne ita ibada motsa jiki ne amma motsa jiki nan ba irin wanda muka sani physical exercise ba nan spiritual exercise ake nufi wato wasa kwakwalwa a sha wahala a yi ta tunani-tunani don sabon ilimi ya shigo wa mutum kansa kuma fahimci abin wani shine riyadatul nufus dama da physical exercise ne cewa zai riyadatul abdan na jiki ko wannan ba na jiki bane na nafsu ne eh ran za a goga a samu wani wani tunani ai ta tunani ta hanyar abubuwan da zamu zo mu ji dai kar in yi azarbabi amma kun gane me ake nufi da riyadatul nufus riyada dama shi ake nufi da motsa jiki to motsa jiki in na jiki ne da ana kiran jikin amma tunda aka ce riyadatun nufusi wato wasa kwakwalwa yawwa kamar da bahaushe ke cewa wasa kwakwalwa wasu idaduha da kuma shirin wato ita kwakwalwar ko jikin koran a sa shi ya zama a kintse yake lifaidil ulumi wal ma'arifi alaiha domin kwararar ilmomi akan wannan kwakwalwar a wasa kwakwalwa a wasa kwakwalwa a yi tunani ta hanyar abin da suke cewa meditation ko mutum ya buya a wani wuri da ake cewa khalwa ko a kulle shi a daki ba ci ba sha kwana uku kwana bakwai yana ta tunani ya tuno wannan ya tuno wannan ya tuno wannan tun yana zikiri har ya daina ba abin da yake sai tunani ga yunwa sai ya zautu sai fara ganin abubuwa to wannan shi ake ce ma riyadatun nufus Allah sa mun fahimci wannan wasti'dadu ha shine ma'anan shirin nafsin ya zama nafsin wato kwakwalwar tana da shirin dan me kwararar ilimi shine faidu faidu shine kwarara mm. Allah sa mun gane ko mm. a kwararar ilmomi zuwa ilim, ilmomi daban-daban su kwarara zuwa ga wannan kwakwalwar ko kai ko hankali din wa khuruju quwaha da fitar karfin wannan zuciyar ko abin nan shi rai din min kuwan nafsi mana daga kuwan nafsi as-sabu'iyya wal bahimiyya a fidda karfin wannan rai din daga rai irin na zakoki da na dabbobi ta dama shi yasa nace a mai da hankali sosai zan yi bayani shi ma gashi yayi wani bayani bari mu dan ƙara gaba la'allan kuka ji wannan sai kuma in dawo zan bayani zai ƙara bayyana sosai sai ce falau utilatil ibadatu da za a wofintar da ibada a ce ba za a yi ta ba laltahaqat to da wannan rayukan sun haɗu bi nufusis sibai da rayuka na zakoki wal baha'im da dabbobi ashe kenan bambancin rai na ɗan adam da na dabbobi shine yin ibada don haka ɗan adam ya riƙa yin ibada an sa masa ibada ne don kawai ya fita daga dabbobi saboda ta hanyar tunane-tunane sabon ilimi zai zo masa sai riƙa kwararo masa wannan abin da zai faɗa mana asali waɗanda suka fara wannan tunani suka kawo mana wannan ba daga musulmi take ba mun gane masu harkar falsafa din nan ce musamman akwai falsafar da ake kira alfalsafatul ishraqiyya alfalsafa wace al-ishraqiyya ishraqi na nufin haske wanda aka gina ta akan wata tsohuwar falsafa ko wani addini la'alla wanda suka karanta abin da boko za su ji ana ce ma wani abu gnosticism kun san gnosticism? g n o s t-i-c-i-s-m shine gnosticism ji din silent ce gnosticism haka ake cewa wani wani addini ne da tun kafin zuwan kirista kamar yadda su kiristoci suke fassara shi rubucin musulmi musulmi kuma da suke magana a kansa sun dangana wa addinin kirista amma su kiristoci sun ce tun kafin zuwan addinin kirista ma wannan gnosticism akwai shine wata hanya ce ta hankali ya koma gefe ya ta tunani ya ta tunani ta hanyar da zai samu wani ilimi ba ta hanyar koyo ba ka samu ilimi ba koya kai ba ba karatu haka kawai sai ilimi ya shigo zuciyarka wannan shi ake ce monasticism to wannan abin shine aka yan falsafa ishraqiyya suka yi amfani da shi falsafar ishraqiyyan ta fara shigowa ta hanyar su aflaton wanda daga cikin manyan malaman falsafa da suka gabata a cikin musulmi kuma aka samu wani yahaya ibn hussein as-saharwardi shi kuma shine shugaban wanda ya fito da wannan makarantar ya buɗaɗa ta har daga baya aka samu wannan harkar bal lokacin ma da malaman ilimin addinin musulunci su suka sa shugabanni suka aka kashe shi shi wannan mutumin saboda wato irin abubuwan da ya zo da su asalin fikirar da sufaye suka samu cewa haddathani qalbi an rabbi to daga nan take a kuna jin ana wannan zancen ko za ku je a littafan sufaye suna faɗi mutum ya zauna ya yi tunani ya tunani kowa shiga tarbiyya ya ɓuya ya daɗe da yunwa da ƙishirwa kwana bakwai ba cin abinci sai ya zautu sai fara zance haddasani kalbi an rabbi zuciyata ta ban labari daga ubangijina shine za a kira shi kashfi ko zauƙi da sunan da'awar ilhami ne da makamantan waɗannan abubuwa da na san kun san su ko kuna jin dai ana faɗa su yawwa to wannan shine asalin wannan zancen su masu wannan tunani suna cewa ibada asalin dalilinta ana yi ne saboda wannan wasa kwakwalwar ka wasa kwakwalwa sai kwakwalwarka ta samu wani shiri shine istidadi readiness na fuyudul ulumi a ce ilmomi su kwararo cikinta kun gani kawai ilimi ya kwarara ba tare da kai karatu ba ba tare da ka bude qur'ani ka karanta ka fahimce shi ba tare da riwayar hadisan manzon Allah sallallahu ko ilimin malaman addini a karanta littafan fiqhu a karu ba a'a kai kadai ka koma gefe ka buya kai ta tunani kwakwalwarka ta sha wahala kawai sai ka ce Allah ya yi maka zance to su waɗanda ba musulmi ba ba sa cewa Allah ya musu zance sai su ce alquwal uliya sun musu zance wani karfi madaukaki can sama sai su ce sun yi tunani sun yi tunani ta hanyar meditation sun samu an gaya musu wani zance wani information ya zo musu sabo ta hanyar wannan tunani din wannan shine asalin fikirar ta gnosticism din kuma ta shigo zuwa su as-sahrawardi suka dauka suka yada shi a cikin musulmi har aka rubuta a cikin littafin sufaye Allah sa kun fahimci abu wannan shine asalin abin da yake zance kenan la Allah da wannan dan bayanin in aka sake muka sake karanta gun yanzu za ku ji an fahimce shi mu koma bayan mu sake as-sinfu thalithu dangi na uku allazina za'amu waɗanda suke riya cewa anna fa'idatul ibadati cewa fa'idar bauta riyadatun nufusi shine wasa kwakwalwa wasti'idaduha da kuma shirya kwakwalwar a kintsata lifaidi domin kwararar al'ulumi wal ma'arifi alaiha ilmomi da ma'arif da ilimi da ma'arifa kusan abu ɗaya ne amma suna da bambanci ina ji mun taɓa magana nan ko ilimi ana siffanta Allah da shi amma ba a siffanta Allah da ma'arifa ba a cewa arafa Allah sai dai a ce alim Allah domin shi ma ita ma'arifa ana samunta ne bayan jahal bayan jahilci yauwa mutum ya san abu bayan da bai sani shi ake cewa ma'arifa shi ko ilm ba a siffanta Allah da shi domin shi wato ainihin gundarinsa asali ne da kansa cewa a san abu ma'ana dai ilimi da ma'arifa dangane da dan adam duk ɗaya ne amma dangane da Allah ne ba a siffanta shi sai da ilimi saboda shi ne kawai abin da ya siffanta kansa da shi a cikin alkur'ani yawwa to shine sai ke cewa a kintsa zuciya bayan an yi wasa kwakwalwa a kintsa ta lifaidi domin faida wato shine asalin abin da ake dama da faida da kuke jana cewa kwararar abu yawwa asalin lafazin faiba da kuke ji wannan daga larabcin nan ne daga fayaban abu ya kwaro shi sa da larabci flood na ruwan sama da yake ta'adi sunansa fayaban asalinsa kenan da larabci don haka duk abin da zai zubo maka ya kwararo to a ce ya shiga cikin kwakwalwarka to su suke nufi wannan suna motsa kwakwalwa su wasa kwakwalwa a yi tunani saboda ilimi zai shigo su waɗancan kafin musulmi su 'yan falsafa sai su ce wani ƙarfi zai shigar musu da ilimi ba tare da sun yi karatu ba to musulmin da suka karanta wannan abin suka ɗauki abin su kuma sai suka ce Allah ne zai ma magana kun fahimci zancen yawwa to shine sufaye suka samu wannan hanyar ita kuma to duk asalinta daga wannan falsafar ce to shine sai ce wa khuruju quwaha da fitar karfin a fidda karfin ita nafsu tana da wani karfi da ɗabi'arta min quwan nafsi sabu'iyya wal bahimiyya a fidda ita daga karfi irin na rai na zakoki da na dabbobi domin abin da yake nufi da kuwa dinnan ka fassara shi da ɗabi'a kawai za ku fi ganewa haka ma'ana a fidda kuwan nafsu albashariya wato ɗabi'ar ran ɗan adam a fidda shi daga ɗabi'a irin ta dabbobi da zakoki su zakoki da sauran dabbobi me ya ɗabi'ar su i kamar instinct ɗin haka yadda asalin abin da mutum yake samu gininsa na asali ta yadda su menene ɗabi'a su su ƙosar da cikinsu da farauta su biya buƙatar su ta farji ba shari'a ba tunani to shi masu wannan tunanin sai suka ce a fidda ɗan adam daga irin wannan ɗabi'ar sai a sa masa yin bauta bautan nan shine ya zauna ya ta tunani ɗin ya ta zikiri ya ta tunani ta yadda wannan abin zai sa tunanin ya masa yawa to zai samu ilimi ya shigo masa amma in ba haka ba ba dan ibada ba da ya zama da shi da dabbobi to irinsu daya kun ga muna zancen mai ne asali ai zancen ibada muke yi ko dan me ake ibada waɗancan suka ce ba hikima in ma ba mi ba za a yi shiga aljanna wasu suka ce a'a babu ba dama a baka lada sai kayi aiki su ne waɗannan na biyu to wannan na ukun su abin da suke cewa shine ita asalin ibadan nan an sa mana ita ne kawai don wasa kwakwalwa domin mu shirya kanmu mu samu wani sabon ilimi ya shigo mana saboda su kun ga agun masu wannan falsafa ishraqiya din da sufaye da suka ɗauko ta ta hanyar su asalin agun su me suke nufi su cimma na burinsu a rayuwa a tauhidi su karanta tauhidin rububiyya su tabbatar da akwai Allah kuma su yi ta ƙoƙarin bauta da zikiri da wasu abubuwan da ko da ƙwaƙwalwarsu za ta zautu sai su ce sun yi wusuli sun yi fana'i sun narke ba haka ake cewa ba yawa mutum a hankali sai ce ya narke ya zama Allah to wannan shine asalin burinsu sai ya zama cewa tun daga farkon abin da ke fara zuwa daga an fara wannan tarbiyya mutum ya ce to ai ya fara jin wani abu amma ce masa kaza an ce masa kaza an leko ya ji wata magana ta ce masa kaza to wannan abun so yake ce Allah ne ya masa magana to kuma sai ya samu dama sai ya gaya wa mutane haddathani qalbi ar-rabbi idan ko kalbi ne yake bada labari zuciyarka ce ta baka labari daga Allah baka buƙatar karanta littafi baka karanta baka buƙatar karanta alqur'ani baka buƙatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne a ce musu wannan na wasu ne daban ba nasu ba su na musamman insha Allah an gane asalin abu yau to shine yake nufi dai a fidda ɗabi'ar ɗan adam daga ɗabi'ar zakoki da dabbobi falau ubtilatil ibadatu inda za a wofintar da ibada a ce babu ibada laltahaqat da waɗannan rayuka annufus yake nufi su ne wannan ta'u ta'anisin damirin ta yana koma kan annufus ne rayukan ɗan adam da ƙwaƙwalwar ɗan adam da babu ibada to da ta haɗe shine laltahaqat da an riskar da ita bi nufusis sibai wal bahaim sai ta zama kawai ta dabbobi haka ne in ji su eh in ji su dai haka suke nufi to sai ce fal ibadatu ita ibadan nan tukhrijuha tana fidda annafsul bashariya wato ran dan adam da kwakwalwarsa da tunaninsa ila mushabahatil uquli ya koma yayi kama da al uqul da hankula to nan gaskiya kuna buƙatar tambaya ya kama da hankali asali akwai kalma ɗaya da malamin da ya tashi ciro ta daga asalin inda ya ɗauko bai ɗauko ta ba da ya sa ta la'alla waɗanda suka san wannan shi ma tam ɗin da mustala ɗin da za su fi ganewa da sauri akwai almujarrada bayan al'uqul ɗin ko iya ƙarawa ma'ana musha'ila mushabahatil uqulil mujarradati haka yake a cikin madarijus salikin inda shi malam ya kofo wannan magana domin kamar yadda na gaya muku wannan magana yadda take nan haka take a madarijus salikin ya ɗauko ne daga can to wannan yana buƙatar wani zancen har yanzu ku tsaya daga rubutu ko abin nan don a fahimci zancen akwai abin da su 'yan falsafa in ba ku manta ba mun taɓa zancen su wani lokaci ku yi haƙuri da masu littafin nan ba sa faɗa na san abin wahalar fahimta ne da shi da ba za mu tsaya kansa ba ba cikin abin da a wannan matsayin na mai neman ilimi yanzu za a gaya masa shi amma tun da ya ambata dole mu faɗa ai na taɓa ba ku labari kuma masu karatu a cikin ku sun sani suna karantawa cewa masu falsafa can can kafin zuwan musulunci ko kafin musulmi su ɗauko falsafa su fassara abinda suke cewa menene ya halicci duniyan nan ai na taɓa mun taɓa zancen wani lokaci sun ce akwai al'uqulul ashara ko wasu hankula guda goma ko ko kun manta zancen za su ce a hankali na farko shi ya halicci guda goma guda tara ban da shi na biyu shi kuma shi ya halicci guda takwas ban da shi na uku shi ya halicci bakwai ban da shi ko na, na, hudu shi ya halicci abin nan shida ban da shi to haka har zuwa ƙarshe waɗannan ukul ɗin da malaman musulunci ko waɗanda suka karanta falsafa daga cikin musulmi suka zo fassarawa sai suka ba su fassarar ana nufin mala'iku har suka ce na ƙarshen shine mala'ika jibrilu har wasu suke ɗaukar mala'ikun nan su ne suka halarci duniya don suna cewa na goman su na ƙarshe shine al'aqalul fa'al shine hankali active intellect wanda shine ya halarci sama da ƙasa mun taɓa wannan zancen makumanta to waɗannan uqul ɗin su ake shine kawo mana sunan yanzu abinda ake nuna al'uqul mujarrada wai hankali wanda ba a cikin jiki yake ba shine mujarrada wani hankali ne shi kadai wanda shi kuma wannan innama yutasawwaru fi dhihni la fil khariji in kuma ta mun taba wannan zancen shi ma akwai abubuwan da ai ana jin su ne kawai a suranta su aka amma babu su a waje kun san wannan abubuwan ai ina gan kuna manta abin da muka tattauna a'a mun yi wannan zantukan ba sau ɗaya ba kuwa akwai abubuwa da har muke zancen daga cikin abubuwan da Allah maɗaukaki ya halitta akwai duk abin da babu Allah ya san shi ko abin da babu Allah ya san shi abin da Allah ya so ya halicce shi kamar da yake cewa inna ma amruna idza aradna idza inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun umarnin mu ga wani abu in mun so shi in mun nufe mu aikata shi sai mu ce da shi ya kasance kuma sai ya kasance a ƙarƙashin wani mun taɓa wannan zancen cewa ashe kenan abin da babu shi Allah ya san shi tun da gashi har ya ne masa magana zai ce kai abu kaza ka kasance kuma sai abin ya kasance bayan da babu shi to yanzu wannan abin da babu shi Allah ya halicce shi kafin a halicce shi din ya sunansa mu a goma sunansa babu amma a ilimin Allah akwai shi to wannan abun ai babu shi fil khariji amma akwai shi fi sabiq ilmin lahi to haka nan a cikin abubuwan mu akwai abin da ma'ana ce muna jin ta aka amma ba ma ganin ta a waje daga cikin halayen mu kul hana ba misali da hakuri yanzu hakuri wa zai nuna mana hakurin sa kaga ba wani jiki bane ai ko ba substance bane wata ma'ana ce shine suke ce ma abstract abu abinda ba ba, ba tangible da zaka sa hannu ka ganshi ba is not empirical kamar da suke cewa ba abu ne da zaka taba shi ka ganshi a waje ba kamar da zaka ga biran nan amma ma'ana ce zaka suranta ta haka ilimin ka yake haka hakurin ka yake haka fushin ka yake ai mun fahimci waɗannan ko to shi ake nufi da hankali a yanzu hankali ina yake an ka fito da tuwon kwakwalwa da ruwanta aka zube ba shine hankali ba ko wani abu ne wanda ake amfani da shi ko a nan ko la'alla nan ne amajiyar hankali tare da zuciya da makamancin wannan amma shi ainihin hankali kamar yadda rai shi ma yake nafsu nafsu mutum soul da ake da bature ke cewa soul shi ma ina yake kaga baka iya nuna shi ba wani abu ne da a fito maka da shi daga jikinka ko in an zo maka operation za a fitar kaman kidney a fitar ita gata daban kunnanka gashi daban wannan kayan ciki daban daban haka waɗannan abubuwan ma'anoni ne muke suranta su ko to shine abin da suke nufi wai suka ce bambancin dabbobi da ɗan adam shine yin wannan ibadar inda baya ibada to zai zama kamar yadda dabbobi suke domin manufar ɗan adam shine ai ta tafiya da shi ana gyara shi ta hanyar ibada har ya gyaru har ya kai matsayin waɗancan uƙulin almujarrada wato hankulan nan da aka tsiraitar da su daga jiki waɗanda suke jiki daban su daban wannan kun ga a fassara irin ta su 'yan falsafa kenan da suka fassara waɗancan al'uƙulul ashara hankulan nan guda goma Allah sa yanzu kun tuno abin kun an fahimce su yanzu to su yake nufi to sai ce fal ibadatu tukhrijuha ila mushabahati al-uqul al-mujarrada don haka ibada ita za ta fidda ran dan adam ya koma yana kamanceceniya da manyan hankulan can waɗanda su yan falsafa suke dangana wa halittar sammai da ƙasa kaga kenan kafin mu ci gaba yanzu bari in tambaye ku tunda agun yan falsafa manufar ita ce dan adam yayi ibada yayi ibada yayi ibada har ya kai ga matsayin al'uqulul mujarrada ko hankula to da sufaye suka samu wannan su kuma sai suka ce me dan adam ya ta ibada ya ta ibada har ya kai ga matsayin Allah subhanahu wataala to daga daga nan abin ya fito Allah sa kun gane wannan to sai yake cewa fatasiru sai ta zama ita wannan rai qabilatan mai karba ce lintiƙashi suwaril ma'arifi fiha za ta karbi zane-zanen da ɗamfaruwar surorin ilmomi a cikinta ma'ana ƙwaƙwalwar za ta zama ta shiryu shiryuwar da ko hankali ya shiryu shiryuwar da in ilmomin suka zo za su ɗamfaru a ciki shine intiƙashi intiƙashi shine abin nan zane ka zane abu ya tsaya kamar da malamai risala ke cewa kan naqshi fil hajar ko yawwa wannan din ita ce a nan wurin intiqash shine abu ya damfaru ya zanu ya yi dodar ya tsaya a wuri guda in ya in ya zo ma'ana ilmomi in har hankali ya kai wannan matsayi to ilmomi za su ta zuwa masa kuma sai su samu gurin zama sosai sai su tabbata ba lalle ku gane wannan abun yadda ya kamata sosai ba amma dai ina kokari in sa in ga an fahimce shi din eh to insha Allah ba za a fada ba wannan abubuwan idan ka fahimce su zai bude ma kofar fahimtar abin da aka gina wasu aƙidu da yawa a kansa shi yasa nake kokarin a fahimce shi din yawa su tunda dama al'amuran su sun gina harkar aqidar su ne akan wannan irin tunani ba akan nasoshin Qur'ani da hadisai ba shi yasa suke da wahala yawa kuma sannan waɗannan kalmomin da kuke ji dukkaninsu fassaro su akai daga yaren Greek shi yasa sai kaga cewa ko larabci ba kowanne balarabe ne ke gane wannan zancen ba balaraban da bai je makaranta an koya masa ba in kai masa wannan zancen zai ce eh shi ta kulanta ita me kake cewa saboda asalin abin dama yaren greek ne aka fassara shi zuwa larabci shi yasa wanda yake so yanzu da da turanci muke wannan darasin da za ku fahimtar sa saboda mafi yawan kalmomin daga turanci daga abin nan greek tare aka fassara waɗancan kuma sannan turawa ma daga larabci suka fassara su amma sun fi kusa da turanci da larabcin fiye da muta mu hausar shi yasa za ga kokowa za ka yi abubuwa ne da ba mu da su kwata-kwata waɗannan irin abubuwan ballantana mutum ya kawo su a hausar zamani shi yasa ƙoƙari kawai za ka yi ka kawo ma'anonin har a fahimce su tare da misalai insha Allah amma asalin abun shine su masu wannan irin aƙidu kamar da na sha gaya mana kafin mu zo kan sufaye wata harka ce da su agun masu wannan gnosticism sun ce hanya ɗaya ta salvation ta yadda mutum zai tsira ya kubuta a saving ɗinsa ko da suna da magana tashin kiyama ko ba su da ita su kasan kowane ɗan adam yana son salvation kowane addini kun san da ko babu yau ko ba ku sani ba zaka yi nake so in ce ma'ana kowane addini ana gina shi ne akan ana bauta ne don a tsira mu a musulunci muna da tashin kiyama kuma akwai aljanna akwai wuta yadda za ka yi aiki ka samu imani yadda za ka tsira daga shiga wata ka shiga aljanna yawwa da his- da hisabi to su kuma kawai suna zancen tsira to masu gnosticism suna cewa ana yin bauta ne ko kuma kai ab- abinda ake nufi da gnosticism a samu ilimi a samu ilimi don asalin no- abin nan kamar da suke cewa gnosticism din asalinsa shine al-ma'rifa shine knowledge ilimi to a sami ilimi wanda ta hanyarsa za a samu alaƙa da kowan nafsul uliya da wani abin nan abin da fawa mai ƙarfi da take sama haka suke cewa fawa wai wata fawa ce a sama tana nan a sama mai ƙarfi ba su ce Allah ba to sai ka samu wata alaƙa sai ku rika communicating da wannan ta hanyar wannan ilimin da ka samu to kuma sai a rika ta kwaro maka wani ilimin daban a kun ga dai wannan wata hanya ce ta wani addinin daban to da aka fassara waɗannan abubuwan ta hanyar littafan falsafa suka shigo gun musulmi aka samu su waɗannan su su harawardin suka ɗauke shi shi a shekara ta 587 ya rasu yahya ibn hussein abul futuh a abin nan muhiddin su lakabinsa as-saharawardi to shine sai ya ɗauki wannan abu sai ya gina shi a musulunce ya ba shi ma'ana ta musulunci ya shigo da shi cikin littafan sufaye duk wanda ya shiga harkar sufanci ta hanyar wannan mutumin ya samu abu asali shine mai kawo wannan zancen saharawar dini sunansa to shi kuma sai ya kokari ya musuluntar da tunanin shine sai aka ce ai ibada mutum ya dage ya tayinta ta yadda zuciyarsa za ta haɗe ta rika saduwa da Allah ta yadda ba sai ya buƙaci wani wahayin da aka yi wa annabawa ba shi ma zai samu abin da annabawan suka samu ta hanyar tunani ta hanyar tunani sai ji Allah ne masa magana sai ji ya samu wani sabon ilimin da ba wanda ya sani sai bude baki ku je na faɗin abubuwa ku ku ɗauke shi mahaukaci shi kuma yana ganin ku ne ba ku kawo matsayinsa ba kun fahimci wannan zancen yawwa yawwa to mu je to shine sai ke cewa wa hadha yaquluhu ta'ifatani ƙungiyoyi guda biyu su ne masu wannan ra'ayi to zai ƙara dai shigar da mu kuma amma dai ina ina fata insha Allah wannan fakarar ta farko an fahimci me zancen yake to sai ce wannan ra'ayin masu faɗarsa mutum biyu ne ko bangarori guda biyu ne ƙungiyoyi guda biyu ahaduhuma na farkon su shine man yaqrubu ila al-islam wa shara'i wannan ila al-islam wa shara'i malamin kirizi ne ya sata shi malam ibn qayyim a cikin madarijus salikin annubuwati yasa man ya ƙurubu ilan nubuwati wa shara'i wanda falsafarsa take da kusanci da maganganun annabawa da shari'o'in annabawa shi ne shi malai fasara da islam ba matsala amma dai ma'anar za ta fi fitowa in nubuwat ɗin muka ɗauka domin akwai bambanci da ka ce mai falsafa ya abin nan ya akwai falsafarsa tana kusanci da musulunci la'alla abin da yake nufi shine shi ma wannan zancen wani lokaci mun taɓa yi falsafofi ko in ce filosofin nan guda biyu nau'i biyu ne akwai wani falsafar da kafin aristotle ta su plato da sauransu na can baya su mutane ne da wasu daga cikinsu sun ɗan samu sun ɗan ɗincini wasu daga cikin afkarinsu tunaninsu daga wasu annabawa ko ɗaliban annabawa ko sun rayu a inda ake karanta littafan annabawa shi yasa maganganunsu ba su da nisa sosai daga maganganun annabawa a cikin littafan musulunci da kuma littafan da suka zo kafin musulunci mun gane wannan amma lokacin da aristotle ya zo shine aristo in ji larabawa shi a zamaninsa bai samu wannan ilmomin da suke da alaka da annabawa ba bai samu ziyarar wurare irin su baitul maqdis ya haɗu da ɗaliban annabawa ya taɓa jima kullun rayuwarsa a can yake a greece nan ya rayu karance karancensa malaman nan wurin su suka koya masa ba tare da ya fita ya haɗu da wasu da suka ji bible kamar musamman bible zaka ce tunda shine lokacin littafin da yake shari'arsa ita ce wato musulunci a wancan lokaci yawwa shari'ar annabi musa at-taura da shari'ar annabi isa lokacin waɗanda suka samu damar da suka jita sun san akwai Allah mahalicci daban yake da halitta kuma a cikin attaura abin da ke lissafi zancen shine Allah a sama yake duk waɗannan abubuwan za ka ga da yahudawa da kirista ba sa mamakin wannan musulmai ne da suka samu wannan tunanin na wasu da masu falsafar ta irin ta aristotle ta juyo mana shine za ka ji har a samu a cikin musulmi yana inkarin Allah yana sama amma duk littafin da ya sauka daga Allah a cikin littafin a cikin annabawan da suka gabata kowa yadda Allah yana sama da aka shigo mana wannan abin daga baya ne shine mutane suka zo har ya zama fadar Allah yana saman ya zama wani abin tsoro shine ma abin mamaki kamar shine bakon abu bayan ku duk littafai ka duba abin da zaka samu kenan in dai suna da asali daga sama mun fahimci zancen to shi Aristotle bai samu wannan damar ba shi yasa maganganunsa suka fi nisa daga maganganun annabawa da kuma shari'ar annabawa tunda shi aka fassara mana maganganunsa a theology a ilahiyat su suka zo mana to shi yasa muka samu wannan badakalar ake ta rikici waɗannan abubuwan da mutane suka ɗauka na mazhabobin nan da suka karkace daga kan hanya suka zo suka yaɗu a tsakanin mutane Allah sa an fahimci abu to shine nan yake faɗin cewa masu faɗin wannan nau'i biyu ne man yaqrubu ila al-islam wa shara'i min al-falasifati daga cikin masu falsafa ma'ana masu ilimin falsafa waɗanda falsafarsu take ɗan kusa da shari'o'i alƙa'ili na biƙidamil alam waɗanda suke cewa duniyan nan ba ta da asali ba ta da farko kai shine ma'anan ƙidamil alam kun sai yana daga cikin ra'ayoyin wato waɗancan masu falsafa na baya suna cewa duniyan nan yadda kuka ganta haka take tun fil azal ba ta da farko ba ma'ana kenan babu lokacin da babu ita har aka samar da ita wannan yana daga cikin wannan maganganun nasu wannan kuma kafirci ne domin wato wannan abun kuma shigo da shi da aka fassara shi shigo shi ma cikin musulunci sai aka samu wannan kofar daga nan aka samu har a samu damar a ce ai duk abin da ka gani Allah ne saboda me masu wannan tunanin suna ɗaukar cewa da bishiyar da ruwan da saman da ƙasan haka suke tintintini kuma in komai zai zama Allah ashe Allahn da yake daban da waɗannan abubuwan babu shi ko ba gane zancen ba in dai Allah ba shi ya halicci sama da ƙasa ba haka aka samu sama da ƙasa to babu Allahn kenan shi yasa aka samu kofar a ce in ka ga dutse to ba wani abu ne shine Allah da mutum din shine Allah saman ita ce Allah bishiyan ita ce Allah komai kaga kenan ina Allah mahalicci wanda ya halitta hakikatan babu shi haka mai wannan aqidar da zai ce komai Allah ne fa babu musulunci kwata-kwata a cikin mai wannan aqidar domin ƙaryata wujudin Allah ne gaba ɗaya wannan harkar Allah sa an gane abin to waɗanda aqidar tasu take kusa ma da musuluncin har yanzu suna faɗin wannan zance suna cewa yaquluna bi qidamil alam an ce qidam abin da ake nufi daɗewa ko abinda za a ce da daɗe ne tun fil azal to al'alam duniya ake nufi duk abinda ba Allah ba shi ake ce ma alam ai ko to ana su abin da suke ra'ayin su shine al'alamu qadimun qidamin Allah tabarak qidamin Allah ta'ala ma'ana duniyar nan da daddiya ce irin yadda Allah yake da dadde ba a san farkon sa ba to haka ita ma duniyar ba ta da farko wannan fa duk ra'ayin masu wannan falsafan ne shi yasa har zaka ji ana suna cewa ɗabi'a ita ce ta halicci dan adam ko ta halicci duniya ga kaulin nan shi ma shine na biyu wa adamul fa'ilil muhtar da kuma rashin samuwar wani mai aiki aikin kuma da yake yi bisa zaɓe ya zaɓi ya halicci sama ya zaɓi ya halicci dan adam ya zaɓi ya halicci aljan a kaga wannan Allah madauki haka yayi ko shine mai aikin da ya zaɓi ya halicci abubuwa to su a wurin su babu shi haka kawai duniya take tun daga farko tun fil azal Allah sa kun gane nan gurin to wannan mutum nau'i na ɗaya kenan daga cikin masu faɗin wannan ra'ayi na cewa ibada fa'ida ta shine kawai ka yi ta domin ta sadar da kai ka rika samun ilmomi mubasharatan daga Allah ba tare da wasita ba wa ta'ifatu thaniya kungiya ta biyu masu wannan ra'ayi shine man tafalsafa min sufiyatil islam daga cikin wanda zaka rika jin wannan ra'ayi na cewa ibada ana yin ta ne don ai wusuli a haɗu da Allah akwai su ne masu waɗanda suka yi falsafa wanda daga cikin sufayen musulunci waɗanda suka ɗauke ta ta hanyar falsafa shikenan kun gane zancen yanzu ya bayyana tun da dama waɗancan wanda suka fara faɗau ɗa'ifa ta farko ne ne masu falsafan ne wanda wai falsafar tasu ita ce mata ɗan fi kusa da maganar annabawa to na biyu kuma su ne wanda suka samo sufancinsu ta hanyar falsafa kun gane zancen ai yau shine inda ya ambata mana lafazin tasawufi ko su- ko sufi sufiyatul islam da banganganin malamai akan sufanci ko tasawufi me asalinsa ga shi lokacin nan ba la'alla ba zai isa hannu wannan zancen ba amma dai ko ɗan kaɗan mai magana tattaunawa ta yawaita a gun malamai lafazin nan da ake cewa sufanci sufaye da larabci tasawufi ina ne asalin kalmar nan daga ina aka same ta in ka karanta littafan su masu bin wannan hanya ta tasawufi ko sufaye suna cewa an wasu suna da maganganun su ma dai suna kawa da yawa sai ko su ce daga safa'ul qalbi tsarkin zuciya shine safa a ce zuciya ce gare gare shine safa'i ko a ce daga ahlus suffati ahlus suffa waɗanda daga cikin sahabbai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo madina akwai wanda ba su samu wurin kwana ba sai suke kwana a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka akwai wata dakka haka inda suke zama dan wani wata rumfa dan wani tudu haka suna hawa kai suna zaune sai aka samu wurin abin nan as-suffa to su sufaye suna son a ce sufanci daga wannan sunan ne wasu kuma su ce asalin sufanci daga labsu sufi ne sanya gashi kayan gashi buzu dai na dabbobi saboda da masu gudun duniya daga cikin masu ibada dan su nisanci duniya ba za su sa kaya wannan sakakke ba sai su ɗauko fatar dabbobi suna sawa kawai don su nuna alaƙar su da Allah ta fi muhimmanci fiye da alaƙar su da duniya ba ruwansu da duniya to masu wannan abun a gunsu aka fara ganin irin wannan tsananin gudun duniya tsananin keɓewa a rabu da mutane a yi ta ibada to tun daga nan abu a hankali hankali har ya zama mazhaba a ƙarni na biyu aka fara samun wannan a garin basra basra ta iraki e a tarihin duniya anan aka fara samun wannan harkar ta fara haɓaka ta tasawufi sai a samu mutum ana cikin sallah liman yana karanta wata aya ko ya yi maganar wutar jahannama ko wani abu na tsoro sai ka ji wani- wani- sai mutum ya haka wata ƙara sai ya faɗi sai ya suma saboda tsoron wutar jahannama saboda ya ji an karanta ta to wannan abun shi ne fara tafiya har sai a ce in an ambaci sunan Allah wani sai ga ya ɗau kansa ko ya rufe kansa ko ya makamancin wannan to shi kenan abu da ya rika tafiya har shauƙi da ce zauƙi ya kama shi ko shauƙi ya kama shi ko jazaba ta fusge shi sai a ce ya faɗi ya suma to daga nan abin kuma sai fara tafiya har a hankali a hankali aka samu masu rubuta masa littafai har aka rika kiran mutane wanda ya fara aka fara kiransa sheikh a babin wannan abin shine malam junaidu wani malami junaidu ibn muhammad a tarihin duniya shine wanda aka fara cewa shehi a dariƙa wanda ya fara fitar da abun ya sa masa ka'idoji duk wata mazhaba ta sufiya zaka ji suna girmama shehu junaidu asalin sunan kuma dama daga nan ne mutum- mutumin shi ma iraki ne eh, mutumin iraki ne to daga nan abun kuma ya samu suna aka samu su shehu abdulkadiri don yana cikin daɗaɗɗu shi ma a wannan harkar a ƙarni na biyar ya rasu ya zo bayan waɗannan ya samu karatu a wurinsu to tun lokacin abin da ake ce ma zuhudu gudun duniya da kyamar duniya da kusantar Allah ta hanyar ibada shine ake kiran zuhudun to da a hankali hankali shine aka fara sa masa tasawufi saboda wannan sa kayan sufin da suke yi kuma abu har ya kai gade ya zama hanyoyi daban-daban ya zama abin da yanzu muke ji ana ce ma ɗariƙun sufaye asalin da fikirar kenan wannan ayi a dunkule zancen kuma wannan bai wadatar ba to a waɗanda suka ɗauki wannan hanya daga cikin musulmi su yake nufi da sufiyatul islam anan ai kun ga abin da ya faɗa kenan ko sufiyatul islam amma me yasa yace sufiyatul islam abin da yake nufi s- masu tasawufi waɗanda suke daga cikin musulmi suke abin da yake nufi kenan ba yana nufin sufanci na musulunci ba don musulunci ba shi da wani sufanci nasa da ya karantar babu karantar da sufanci lafazin tasawufi da sunan da aikace-aikacen da ake yi da hanyoyin dukansu bid'a ne babu su la zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la zamanin sahabban manzon ba mu taba jin wani wata hanya ta sayyidina Abubakar wata dariƙar Umar da makamancin waɗannan an bi hanyoyin da aka ɗauki wata hanya ta ibada ba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu ba su sun haƙura da iya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu sai da aka samu waɗannan abubuwan suka zo suka fara shigowa daga baya kuma sai harkar falsafar ta sake shigowa kuma abin ya ƙara munana ya zama yadda muka gan shi ba dukkan masu sufanci ba ne kuma suke wannan harkar ta abin da muka yi magana ɗazu ta maganar abin nan shiga zama Allah da sauransu musamman dai daga cikin ko jahilai waɗanda ba a shigar da su harkar da zurfi ba ko kuma na can zamanin farko na can zamanin farko ana faɗin wane yana harkar tasawufi amma wannan harkar ta ya zama Allah ba ta cikin harkarsa amma a zamanin yanzu a zamanin yanzu da muke ciki kusan galibin dukkan ɗariƙun sufaye suna da wannan tunani cewa hanya ce ta tsarkake zuciya yadda in ka tsarkake zuciyarka za ka zama kai fana'i kai usuli ka zama ubangiji wannan abin ka'ida ce sananniya ce sa za ka ga sai ka je gunsu ka yi karatu ka daɗe za a koya maka waɗannan abubuwa amma mai farkon karatu ba a nuna masa su suna nan kuma a cikin littafai wanda a zamanin da muke ciki yanzu a tumbatsar karance-karancen da samari suke yi ne a kowace tafiya ya jawo har samarin tafiyoyin nan yanzu suka fara fitowa da wannan abun a fili ana jinsa ta bakin mawakansu za su kira shehunansu Allah a kira shehu misali inyas kaji yadda za a kira shi a ce masa uban Allah in kai inkarin wannan za a ce kai kana wata duniya ne daban su a irin wacan duniyar da muke magana ɗazu a cikinta suke kai ne baka da hankali ka tsaya ka riƙe ƙur'ani da shari'a su kuma ba a wannan suke ba suna cikin zamanin ilimin haƙiƙa ne haƙiƙa kuma shine kawai kai da Allah kake mu'amala ba ruwanka da wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka suke cewa haka wannan yadda na ga muku haka zaka cince ba ruwanka da wani annabi to tunda har ta kai ga a cikin birnin Kano a samu mutum ya ce idan manzon Allah Muhammadu ma ya ce bai ce manzon Allah ba yace da Muhammadu zai fito daga kabarinsa daga Madina in bai bi wannan shehin nasu ba da yake faɗa za su taka wuyansa kaga wanda zai samu ƙarfin zuciya da zai faɗi wannan to ka je ka binci aqida da ta gina masa wannan abu ba da wasa bace yawwa domin mutum ko mahaukaci ne shi zai ji tsoron ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Kano saboda gari ne na masu son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce an kai ga wannan abun to ka san karantarwar da aka tafi a kanta har aka zo ga wannan to ba da wasa ba ne malamai hakika sun daure mata gindi da ba su yarda da ita ba da ba za su bari abu ya kai haka ba duk zancen da za su yi daga baya cewa ba ma tare da abin wani duk wani zance ne amma a buɗe a cikin littafan a nan aka samu wannan abu ba daga kan yaran ban yake Allah ya kyauta wannan dai shine asalin waɗannan tunanin da kuke ji ga yadda suka samu asali yace wa yaqrubu ilal falasifati kuma yana kusanta shi mai wannan sufiyatul islam ne ya fi kusa da falsafa fa innahum to su yaz'umuna suna riya annal ibadati cewa wai su ibadoji ko ita ibada riyadatun wasa kwakwalwa ne da motsa wato kai dai mana rai zaga yadda dai wasa kwakwalwa da ita ce tafi daidai listi idadin nufusi domin rayuka su zama sinkin tsu lilma'arifil aqliyati dan su dauki ilmomi na hankali wa mukhalafatil awaidi da kuma sabawa al'ada a fita daga abin da aka saba shine sabawa al'ada kawai mutum ya zama domin abin menene al'ada al'ada da muka saba shine Allah ba maganin sa Allah ba ya mana magana mu daidaiku da daidaikun mu individually a kira kowa Allah ya kira shi ya masa magana ko yana magana ne da annabawa annabawan ma ba duka aka yi magana da su mubasharatan da Allah da su ba mala'ika ake tura musu ya zo musu da littafi ko zo musu da saƙo wasu annabawan kuma Allah ya musu magana dan karrama da girmama yi magana da annabi Musa yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan abun ai shine al'ada da muka saba mu dai waɗanda muka san musulunci ta hanyar Qur'ani da sunna to amma su abin da suke so shine a yi ibada domin a fita daga wannan al'adar sai ya zama cewa za a samu ilimi ba ta wannan hanyar ta al'ada ba ai kun gane abin da ake nufi yau shine wannan zance kuma gashi na ai ba na jin wani abu ne boyayye duk mutumin da zai yi wannan harkar zai je za a sa shi a harkar da ake kira tarbiya ko lalai dai da ke mafi yawan samari ne duk ba san wannan abun ba da tijai da suka yi wannan abu sun sani za a shigar da mutum daki yana wannan tarbiyar tun yana zikirin da yunwa da kishirwa da kwana ba mai bashi komai da zai sha ko ya ci har ya zama cewa ya fara magan ya galabaita ya zautu sai fara wasu zance zance zantuka ana jin ya fara wani sai a ce a shikenan ya nuna ya kai abin da ake so ya kai daka duk abin da zai faɗa nan sai a ce ai ba da harshen sa yake magana ba daka duk abin da zai faɗa kai kana ganin sa sabo ne to shi kuma a wurin sa shi wannan din shine daidai kaga ya fi kusa da rashin hankali fiye da a ce masa wannan harka ce da Allah ya da ita musamman kuma abin da za a saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a saba wa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yazo da shi a ce kauyanci ne ko baka yi shi ba zaka shiga aljanna to sai ce thumma min haulai sannan daga cikin waɗannan akwai man la yujibu to zancen ba zai kare ba ko har ga lokaci saura minti biyar ko to za mu iya ƙarasa nan to ya ce summa min ha'ula'i sannan daga cikin waɗannan ɗin man la yujibul ibadata akwai wanda baya wajabta yin ibada illa bi hadhal ma'ana sai dan wannan ma'anar kawai mana akwai a cikin su su sufaye yake nufi yanzu ya dawo cikin sufaye akwai wanda zai ce ibada ma asali ba wajibi bace sai domin wannan ma'anar ma'ana sai domin ka yi ta dan ka samu wancan wasulin kun gane wannan akwai ko babu ko ba ku taba ji ba wanda zai ce maka je ka an aje maka sallah daga yau wani shehin ne zai bude bakin sai ce daga yau an sauke muku sallah mutanen gari kaza daga yau kada kowa sake sallah a ce yau an sauke muku Dak- amma duk wanda yake son wata ibada to ibada da za a wajabta masa ita ce wadda za ta kai shi zuwa ga irin wannan matsayin da su suka kai shine abin da yake nufi daga cikin su akwai wanda baya wajabta yin ibada sai domin wannan ma'anar ma'ana ayi ibada domin ayi wusuli a samu waɗannan ma'arif al-ilahiyya mubasharatan mutum yace haddathani qalbi an rabbi fa idza hasala laha dalika sai sai idan zuciyar wannan abun ya samu gare ta mun gane ta samu fara samun ilmomin suna shigo mata shine abin da yake nufi fa idza hasala laha dalika to baƙiya nan malamin ko in ce mana mai rubutun wannan littafi wanda ya taƙiƙin ya ɓata Allah gafarta masa ba ɓatawa da ganganci ba wani kuskure ya yi kuma wanda gaskiya ya kamata a ce a bai yi shi ɗin ba asalin littafin wannan banda wannan bugun da ke hannunmu ba haka abin yake a ciki ba kuma asalin littafin madarij salikin inda shi mai wannan littafin ya dauko shi ma ba haka yake ba nan ya sa mana baqiya mutahayyiran fi hifzi auradihi sai ya zama shi mutumin ya zama mutahayyiran a rude bai san me zai ba fi hifzi auradihi wajen haddace wuridinsa kaga wannan magana ba ta ba ka gane me ake nufi ba an fahimci zancen asalin abin da ke gun shi ne ثم من هؤلاء من لا يجيب الإبادة إلا بهذا المعنى wannan kun gane sai ce fa'iza hasala laha zalika baƙiya mukhayyaran mukhayyaran da ha'un yawa sai ya zama mutumin yana da zaɓi fi hibzihi au raddihi fi hibzihi au raddihi sai ya zama yana da zaɓi ko dai ya kiyaye wannan abin da ya shigo masa na ilmomin aurar da shi ko watsi da shi au ko kuma alishtighalu bilwaridi anha ya shagaltu da wannan alwarid din abin da ya gangaro masa na sabon ilimi anha an nafsihi haɗin yana nufin nafsihi daga zuciyarsa ma'ana ba ruwansa da zuciyarsa sai tunanin wannan abin da ya zo masa shine sai ga ya zautu ba shi da wani tunani sai iya wannan abin da ya shigo masa zuciyarsa na waɗannan sabon ilimin da ya same shi an rabbihi min qalbihi za ku rubuta wannan hmm? ko za ku koma lokacin ya kare kwata-kwata to to mu koma shi yasa nace mana mu koma saboda wannan gyaran mako mai zuwa sai mu sake tashi daga nan din kafin nan wanda zai samu majarijin saliki ne kofo daga can zai fi insha Allah a wannan wuri din a cikin ku akwai masu littafin ko majarijin saliki hmm? ko babu tayi ma sake mu sake dawa kansa insha Allah fata na dai ya zama inda muka tsaya kafin wannan wurin an fahimce shi yanzu mun ji kaulin mazhabobi guda nawa uku da jabariya da kadariya da falasifa da sufayen falsafa ko su ne uku yawa to insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi kan a wannan wurin bayan dan bayanin kadan na so a ce dama mu wuce ne kawai dama mun gama da wannan ba za mu sake dawo kansa ba ya, amma muka dawo kansa to kuma zai ci mana wancan na hudun amma dai ba laifi inda ana fahimta a, babu matsala insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya ganar da mu duk abin da zai nesanta mu daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu guje shi Allah ta tabbatar da mu akan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali da arziki a wannan ƙasa ta mu Allah taimaki shugabannin mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik